بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يولانا لهدي شاءكم وكتم رجب wanda yake hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daidai da takwas ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin daidai za mu ci gaba da karatunmu na rafa'ul malam na maulana shakul islam wa sa'adat al'ana darasi na uku kenan yau za mu fara maulana shakul islam ya ce alfasulul awwal fasali na farko fi wujubi ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wajen sun biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala fi iqabi alwasnan shehu ya turo magana da wani littafi da ake ce masa iqabul wasnan iqab fadakarwa kenan ko farkarwa alwasnan mai tsananin bacci shine wasnan yawwa mai tsananin bacci yawwa fil amal bil hadith wal qur'an sunan littafin kenan wato iqabul wasnan fil amal bil hadisi wal qur'an cikin aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma alqur'ani li sayyid al-allama Muhammad Ali Sufi da shehi mai yawan sani malam Ali Sufi mutumin Sufai Susata tana ko da yake guda biyu ce akwai Susata ta Hawaii dan kasar kasar Iran kuma akwai Susata a nan Tunis to to to to nake ban san kowace tun din ba a cikin su ma'anar suhu abin da yake amara kitabul mubin alqur'ani ya ba da umarni wasada annabiyul amin annab muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zartar wa ijma'a kafatul muslimin musulmi gaba daya sun yi ittifaqi ala mashru'iyyati ittiba'il kitabi was sunnah bisa shar'anta bin littafin Allah da sunnar manzon Allah wajibi ne ga dukkan musulmi wa wujubil amali bihima wajibi ne ai aiki da alqur'ani wajibi ne ai aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'akkidan ashadda ta'kid yana mai karfafawa matukar karfafawa id minhuma tafarra'at jami'ul wajibat domin daga alqur'ani da hadisan manzon Allah ne duk wani wajibi daga nan ya rekantu duk wani abu da aka san shi wanda Allah ya wajabta daga alqur'ani ne daga sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فلا يمتري في في تقديمها على على اي راي كل واحد كان ba wanda yake kokonto a bisa kaddamar da alqur'ani da hadisi ga ra'ayin wani mutum kowane ne shi a cikin duniya ba wanda bai yadda cewa alkur'ani shine sama da kowa ba ba wanda bai yadda cewa hadisan manzo Allah su ne sama da magana kowa ba illa gurrun jahilu sai rudadde wanda yake jahili bi hukumin ayi da hukuncin ayoyin alkur'ani hmm wa ma bi sunan da sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kalamin salaf bai kuma bai kuma san maganganun salaf ba sun maƙal sannan ya ce izilai ta ce sunna illa mujarradu bayanin ƙur'anin kare ita sunna wata zama wani abu ba sai bayani ce ga alƙur'ani mai girma i'lam kai sani annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa al-mu'abbiru 'anil qur'ani ad-dallu 'ala ma'anihi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai bada bayani mai fassara daga alkur'ani mai tsarki sannan shine mai shiryar da mutane da ma'anar da ta zo a cikin alkur'ani mai tsarki bima alimahu Allah ko allamahu Allah ta'ala da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya koyar da shi fa kanat aqwaluhu wa aqwaluhu wa taqriratuhu kulluha wahyan sai da wannan maganganun manzon Allah da ayyukan manzon Allah da abin da aka yi a gaban manzo Allah ya tabbatar da shi dukkan su gaba ɗaya wahayi ne bi dalilil aqwali min alkitabi saboda dalilin maganganu daga alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من قال الله صلى الله عليه وسلم بايا فرشي gabarin san zuciya shi da abin da kaga daga manzo Allah to wahayi ne aka yi masa daga Allah tabaraka wa ta'ala wa dalilul kulli haka nan dalilin kowa ya tabbatar da wannan dalili daga alqur'ani in attabi'u illa ma yuha ilai kadai dai ni ba wani abu nake bi ba sai abin da aka yi mun wahayi zuwa gare shi da kuma fadin Allah da yake cewa fastamsik billazi uhiya ilai ya rasulullah kai riko da abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ka da kuma fadin Allah da yake cewa wa anhukum bainahum bima anzalallahu hmm? kai hukunci a tsakanin halitta ya rasulullah da abin da ubangiji ya saukar waɗannan ayoyin duka suna nuna cewa maganganun manzon Allah fassarar Qur'ani ce bayanin Qur'ani ne wanda ya kunshi wahayi daga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma aya ɗin gurgum wadda ta zo ta rufe ta nuna cewa duk abin da ya kunsu a Qur'ani to bayanin sana gurin manzon Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau din nan na cika muku addini ya cika ma'ana nassin alqur'ani ba zai ƙara sauka ba sannan na cika muku ni'ima ta cika ma'ana wahayi ya ƙare yau sannan na yarda muku da addinin musulunci shine addini wanda yake yardaje wanda yake yardaje wani zalika saboda haka ne karrara sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu manzo Allah yake baimaita wato wasiyarsa bitamassuki bi sunnatihi cewa lalle ayi riko da sunnarsa domin sunnarsa ita ce hasken da za a rike a je gurin qur'ani fi gairi ma hadisin ba a hadisi ɗaya ba hadisa suna da yawa wata na kashe ashabuhu sahabbansa sun yi munakasha sosai a cikin maganganun manzon Allah wajaddu sun yi kokari wajhadu sun yi yaki bil iktida'i bi cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi kulli harakatihi wa sakanatihi a cikin dukan motsin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shuruɗinsa فقد أخرج أبو داود عن عن الإرباب بن السارية رضي الله تعالى عنه إمام أبو داود يفقد حديثي daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga hanyar Irbab bin Sariya radiyallahu ta'ala anhu قال يتي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومودثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta hanyar ibab din nan yace wata rana manzo Allah ya mana wa'azi wa'azi mai tsanani wanda gaba ɗayan zukatan mu suka rikajin tsoro kai ka ce tashin alkiyama za a yi yace idanuwan mu zarafat wato ta zubar da hawaye suka ta kuka ta habban manzo Allah sai muka ce ya rasulullah wannan bulalar da kai mana tana nuna kamar wannan wa'azin na ban kwana ne kake mana ya Rasulullah. To tunda haka ne, yi mana wasiya ya Rasulullah, kai mana wasiya. Sai manzo Allah ya ce to ina muku wasiya da tsoron Allah. Ku tsaya kan bin Allah sau da kafa. Wa sam'i wa ta'a. Ku tsaya cikin biyayya ga magabatan ku, musamman ni yawwa da jin kuma abin da na gaya muku, abin da na faɗa muku yawwa ku zo da shi ma amartukum bihi fa atu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ta'a da biyayya cikakkiya wa in ta'ammara alaykum abdan ko wato ko da a ce wani bawa ya zama shugaba a kanku to ku yi haƙuri ku bi shi bi sam'i wa ta'a fa innahu man ya'ish minkum cewa wanda duk Allah ya ba shi tsawon rai yayi tsawon rai ya yi rayuwa mai tsawo bayan rasuwa ka fasa ya rakhtilafan kasiran za ku ga canji a cikin sha'anin mamlaka ta gudanar da mulkin khalifanci na a rayuwarku iri-iri in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan wannan lokacin ya zo fa alaikum bi sunnati na umarce ku ku bi abin da nake kai ko abin da na faɗa ko abin da sahabbai na manya-manya suka karɓo daga gurina na aiki ko na magana ko na takariri to ku bi wannan abin shi za ku kama kam-kam wa sunnatul khulafa sannan ku bi ayyukan halifofina sayyidina Umar a sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali da sauran asiratul mubashiruna bil janna din masu shiryar wannan ar-rashidun su hudun nan dai suna ake ce masa al-khulafa ake ce musu al-khulafa ar-rashidun al-mahdiyyin waɗanda suke shiryayyu masu shiryarwa abinda nake baku umarni akan bin sunnata abdu ku yi riko a kan ta binna wajibi da fira yawa haƙori an san fira in ka riƙe abu ko ƙashi ne in ka riƙe shi da firan nan ka san ba zai kubuce ba ballantana tsoka ballantana wani abu in ka riƙe shi da firorinka yawa to ba zai kubuce ba to irin haka ya kamata a wa sunnar manzon Allah riko shehu Ibrahim yana kiran mu mu yi wa sunnar manzon Allah riko irin wannan riko kamar yadda manzon Allah ya ce da sahabbansa su yi mata riko haka bin nawajis da firori da firorinku wa iyyakum wa muhdathatil umur yace na hane ku da falalin abubuwa waɗanda za su rika zuwa suna shiga cikin addini kuma suka saba wa addini ba falalin abubuwa waɗanda ba su saba da addini ba saboda idan abubuwan ba su saba da addini ba to wannan za a mai za a farduhu ila Allah wa rasul a mai da wannan abun ga Allah da manzansa to sai a samu masa mafita idan abun babu shi a zahirin nassi sai a samu masa mafita wajen malamai waɗanda suke istinbadi shine sayyidina Umar ibn Abdul Aziz yake cewa tuhudatul tuhudatul aqdiyatu ala qadri ma ahdathuhu min al-fujur ana ana kago kotun kotun tafi da gidanka gwargwadon yadda mutane suke kirkiro fitina iri daban-daban sai a yi istinbadi daga nassin hadisi ko nassin alkur'ani ko abin da malamai suka bada fatawa a kai sai a fito da wata doka wadda ta yi daidai da abin da zai kautar da wata barna wadda ake ce mata kotun tafi da gidanka to saboda haka babban da irin waɗannan to duk abin da ya zama ya saba wa sunna ya saba wa Qur'ani ya saba wa ijma'in malamai ya saba wa nassi sarihi ya saba wa nassi mubahami duka gaba daya to wannan shi ake cewa bid'a wadda take tabata shine bid'a tabata yawa a fahimta fa inna kullu bid'atin balala dukan bid'a wadda ba a mai da ita ba a mai da ita cikin alqur'ani da hadisi an mata mafita ko sunnar manzo Allah ba ko makaraji daga cikin shari'a ba to wannan sunan taɓata an fahimta to wannan shine abinda maulana shekh ibrahim ya faɗa ya qawluhu abdu alaiha bin nawajibi ay ijtahidu ala sunna ku yi kokari akan sunnar manzon Allah walzimuha ku lazumce ta wa harisu alaiha ku yi kwaɗayi akan ta kama yalzamu al'abdu ala shay'i bi nawajibihi kamar yanda mutum yake rike abu da firorinsa in ya kama shi kamkam haufan min zahabihi dan kai ya tafi wa talafihi dan kai ya kubuce masa wan nawajizu bin nuni wal jim ha wal zali al mu'jama min al min al asya min al ayyadi shine haƙura kamar yadda na faɗa fira fira wa qila al adrar amma wasu malaman suke suna cewa fira ne tirmiyo an san su ne su ne annawajin amma dai maganganu dai wannan suka fi jayi a luga annawajin su ne fira ita su ne masu karfi wajen wanda aka rike abu ko kuma a rike da fira da tira man gaba daya alhamdulillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala fatiha da salatu fatiha Allah ya kara muku albarka Allah ya taimake mu Allah ba mu sunna bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
amin